يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ألف على الحق قلوبنا وأصلح ذات بيننا وجنبنا المعاصي والآثام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وجعلنا هداة مهتدين قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل من الأنصار فقال يا نبي الله من أكيس الناس وأحزم الناس قال أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم استعدادا للموت أولئك الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة وعن أبي يعلى شداد بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني أيها الإخوة يكون الاستعداد للموت من اليوم فكيف نستعد نستعد للموت بأنواع الاستعدادات بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم muna somawa da mika godiya ga Allah ta'ala kamar kullum muna ƙara gode mishi muna kuma ƙara tsarkake sunayensa masu tsarki haka kuma kamar kullum muna tawassuli da irin wannan zama a wannan babbar rana irin ta yau a wannan wuri mai albarka cewa kowane ɗaya daga cikinmu a nan yana da bukatunsa na alkhairin duniya da lahira wanda Allah ta'ala ya san su muna addu'a da babban murya Allah ta'ala ya kalle mu duka da kallon rahama ya biya mana dukkan bukatunmu na alkhairin duniya da lahira haka kuma muna tawassuli da wannan zama Allah ta'ala ya gafarta mana zunubanmu baki ɗaya tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta abun son mu abun koyinmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da sahabansa baki ɗa bayan haka yan uwa masu girma allah ta'ala yana cewa a cikin alkur'ani mai girma faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihah duk wanda yake ƙaunar gamuwa da ubangijin salami lafiya duk wanda yake so ya mutu ya haɗu da allah salim alim to fali amal amalin saliha ya yi aiki aiki na kwarai ya yi aiki aiki mai kyau ya zama ma'aikaci wajen ayyukan ibada ayyukan alkhairi sannan akwai hadithin abdullahi bin umar allah ta'ala ya ƙara yarda da su da shi da babansa abdullahi bin umar ya ce wata rana sai na tafi wajen manzon allah sallallahu alaihi wasallam ina tare da shi sai wani mutum mutumin madina al'ansar wani daga cikin mutanen madina zai tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu sai ya tashi tsaye don ya nuna girmar tambayar da zai bai zauna kawai ya tambayi manzon Allah ba sai ya tashi tsaye da ya tashi tsaye sai ya ce ya nabi Allah ya annabin Allah man aqyasun nasi wa ahzamun nas ya rasulullah wane ne mafi kaifin basirar mutane a mutane duka wane ne ya fi su kaifin basira wane ne ya fi su hangen nesa da basira wa ahzamun nas wane ne ya fi tsayuwa a cikin mutane duka jajirtacce wannan mutumi wannan sahabi al'ansar yana tambayar manzan Allah haka kala sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya amsa masa da cewa wanda ya fi kowa kaifin basira wanda ya fi kowa hangen nesa da jajirtewa aktharuhum dhikran lil maut shine wanda ya fi su yawan tuna mutuwa wanda ya fi su yawan magana akan mutuwa wa aktharuhum isti'dadan lil maut kuma wanda ya fi su yawan shiri ma mutuwa wanda ya fi su yawan tanaji ma mutuwa sai sallallahu alaihi wasallam ya kara da cewa ula'ikal aqyas irin waɗannan mutane su ne suka fi kowa kaifin basira suka fi kowa hangen nesa saboda me suna yawan tuna mutuwa suna yawan tanaji ma mutuwa waɗannan abubuwan guda biyu ya sake cewa zahabu bi sharafi duniya wa karamatul akhira irin waɗannan mutane tuni tuni tuni sun tafi da ɗaukakar darajar duniya tun anan duniya su ba baya ba ne su ba banza ba ne Allah ya ɗaukaka darajarsu sannan kuma gobe kiyama suna daga cikin waɗanda za a karrama a girmama su saboda haka riba goma da ishirin goma da ishirin ula'ikal akiyasu zahabu bi sharafi duniya wa karamatil akhira su ne suka fi kowa kaifin basira suka fi kowa hangen nesa kuma suna da ɗaukakar daraja a nan duniya sannan gobe kiyama suna daga cikin waɗanda Allah ta'ala zai karrama su Allah ta'ala ya sanya mu cikinsu hadithi na biyu an karbo daga abu ya'ala shaddad bin aus Allah ta'ala ya ƙara yarda da shi shi kuma ya ce ya karbo daga manzon Allah ya ji manzon Allah ya karbo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa alkayisu man dana nafsa alkayis can manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wancan hadisi da yake ulaikal aqyas nan kuma ga alkayisu wancan aqyas ismu tafdil ala wazn al af'al to sai anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa alkayisu man dana nafsa wanda yafi kowa basira da hangen nesa a cikin musulmai ko a cikin mutane shine wanda ya ladabtar da zuciyarsa da kansa ya fi ƙarfin son zuciyarsa man dana nafsa ya fi ƙarfin son ransa ya fi ƙarfin son zuciyarsa wa amila lima ba'dal maut kuma ya yi aiki abinda zai amfane shi bayan mutuwarsa ya yi aiki don bayan mutuwarsa kaga wannan yana da alaka da ayar farko falyamal amalan saliha nan kuma wa amila lima ba'dal maut yayi aiki don bayan mutuwarsa wal ajizu sallallahu alaihi wasallam kuma yace taɓaɓɓe wanda shi ba kowa bane gajiyayye malalaci wani lokaci fassarar takan ɗauka taɓaɓɓe ma al'ajiz shine man atba'a nafsahu hawaha wanda yake bin son ransa wanda yake bin son zuciyarsa duk abin da ransa ya raya masa to shi zai yi ko da ko zai sabu Allah subhanahu wa ta'ala ko da ko zai sabu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha wanda yake bin son ransa yake bin son zuciyarsa wa tamanna 'ala Allahil amani duk da haka kuma wai yana burin samun abun da ransa yake so a wurin Allah ta'ala yana buri yana da burace-burace a wurin Allah subhanahu wa ta'ala yan uwa masu girma babu shakka shirya wa mutuwa shirin mutuwa to tun daga yau ake yi tun daga yau ya kamata ya zamana kowa yana ƙoƙarin shirya wa mutuwa to ta yaya za mu yi shirin ana shirya wa mutuwa ne da nau'o'in shirye-shirye kamar guda goma sha biyu nau'o'i ana fatan duk wanda ya tanaji waɗannan abubuwa guda goma sha biyu to shi kenan ya shirya ma mutuwa ya shirya ma mutuwa duk wanda kuma ya rasa ɗayansu to fa bai shirya ma mutuwa ba waɗannan abubuwan su ne kamar haka abu na farko abubuwan lura domin shirya wa mutuwa ga su kamar haka abu na farko tabbatar da alaƙa mai kyau da Allah yanzu misali kowa ya duba ya ga yaya alaƙarsa take da Allah subhanahu wa ta'ala zai iya yarda ya mutu yau su gamu da Allah ta'ala ko akwai wani abu da ya kamata ya gyara wannan babu wanda ya isa ya amsa ma wani abu na biyu tabbatar da alaƙa mai kyau da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wannan da wannan ne ake cewa da zarar mutum ya mutu za a yi masa irin waɗannan tambayoyin za a tambaye shi man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka kenan za a tambaye ka wane ne ubangijinka wannan yana nuna maka in kana da alaƙa mai kyau mai ƙarfi da Allah ta'ala shi kenan sai Allah ya yassara maka ka iya amsawa amma idan babu alaƙa mai kyau ko kai ne wane ne ba za ka iya amsawa ba sannan wa man nabiyuka wane ne annabinka wa ma dinuka sannan menene addininka idan mutum ya samu alaƙa mai kyau da Allah alaƙa mai kyau da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas ya kama hanyar shiri ya tanaji ya soma tanaji ga komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala abu na uku da ke tabbatar da mutum ya shirya ma mutuwa shine tabbatar da alaƙa mai kyau da iyaye guda biyu ko suna raye ko ba sa raye ya zama na kullum dai kana da alaƙa mai kyau da su kaga kenan wanda ba shi da alaƙa mai kyau da iyaye tabbas bai shirya ma mutuwa ba in kuma ya kuskura ya mutu har ya mutu akan haka ba shi da alaƙa mai kyau da ɗaya daga cikinsu ko dukkansu biyu babu shakka yana daga cikin waɗanda za su yi hasarar rayuwarsu ta duniya kuma su yi hasarar rayuwarsu ta lahira ka ce dai ɗan wuta ɗan wuta ne wani abin sha'awa ko abin tsoro abin tsoro duk wanda yake saba ma iyayensa biyu ko ɗaya daga cikinsu tun daga nan duniya za ka ga abin yana nuna shi ɗan wuta ɗan wuta za ka dinga ganin shi wani ɗan wuta ɗan wuta ne allah ya kare abu na uku ko kuma a wannan da wannan ne muke ba da shawarar a wannan gabar domin samun alaƙa mai kyau da iyaye ko suna raye ko ba sa raye a yi wasu abubuwa kamar guda uku abu na ɗaya a yi ƙoƙari a sama musu wani abu na sadakatun jariya ko mun ƙanƙantarsa sadakatun jariya kai ko alkur'ani sittin ka saya ka kai inda ake karantawa ka sadaukar da shi ma iyaye da nufin sadakatan jariya ma mahaifi ko mahaifiya ya tafi ya tafi wani abin sha'awa akwai littafin nan na aqidatu hawiyya ana maganar wa allaysa lil insani illa ma sa'a cewa mutum bai da komai na lada sai abin da shi ya aikata to sai ake ta maganganu akan idan musulmi ya yi wani aikin lada sai ya sadaukar da ladar ma wani shin ladar ta tafi zai samu ladar wancan da aka bashi ladar zai samu ko ba zai samu ba duka aka yi ta maganganu sai da aka yi wajen shafi shida shafi shida ana ta maganganu a kai amma abin da aka yarda duka a kai shine an yi ittifaki idan mahaifi ne ko mahaifiya duk lokacin da ka sadaukar da wani abu na lada ya tafi ya tafi wannan babu saɓani saboda haka a sama musu wani abu na sadakatun jariya abu na biyu a dinga sadaukar musu da lada duk wani lokaci idan ka yi aikin lada ka ce ka sadaukar da ladar ma mahaifi ko mahaifiya kana iya karatun alkur'ani hizifi ɗaya ka ce ka sadaukar da ladar ma mahaifi ko mahaifiya ko dukkansu biyu Allah ka raba musu ladar yayi ya tafi kai ko sura ɗaya ka karanta ka ce Allah wannan ladar ma mahaifiyata Allah wannan ladar ma mahaifi ko yana raye ko baya raye ya samu ladarka domin mahaifi ko mahaifiya duk abin da ɗa ko ɗaya suka aikata yana da wani ɓangare suna da wani ɓangare na ladar ɗan haka kuma duk abin da ɗan ya sadaukar na ladar ladar ta tafi sun samu ladarsa ko suna raye ko bayan mutuwarsu sannan abu na uku a yawaita yi musu addu'a kamar yadda Allah ta'ala ya yi umarni wa kun rabbi rahamhuma kama rabbayani saghir abu na hudu tabbatar da alaka mai kyau da rukunan musulunci guda biyar dinnan shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallah azumi zaka hajji kaga wanda baya sallah daidai irin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ka ce bai shirya ma mutuwa ba kuma ka shaidinsa in ya kuskura ya mutu a haka yana cikin hatsari da garari haka duk mutumin da baya ba da zakka ya isa ba da zakka amma yaki tabbas bai shirya ma mutuwa ba idan ya mutu a haka ya shiga uku haka mutumin da Allah ya bashi wadata ya ƙi tafiya aikin hajji yana da halin ya tafi amma ya ƙi to shi ma idan ya mutu a haka yana cikin hatsari da garari abu na biyar tabbatar da alaƙa mai kyau da mutane duka mutane dukkan mutane kowane iri ne da waɗanda suke musulmi da wanda ba musulmai ba kai ka duba ka gani wane ne kake da yake da wani haƙƙi a kanka wane ne tun balagarka har zuwa yau yake da wani haƙƙi a kanka da baka saukar ba sai ka duba ka gani ka yi ƙoƙari ka gyara babu shakka duk haƙƙi da ka ɗauka na wani tun lokacin da ka isa shari'a to idan ka kuskura ka mutu da wannan haƙƙin ko bashi ne ka mutu da bashin wani to ka shiga uku kuma duk wanda bai gyara wannan ba alama ce da ke nuna bai shirya ma mutuwa ba tabbas bai shirya ba in dai ka shirya to maza maza ka yi ƙoƙari ka duba abin da ke tsakaninka da mutane ka yi ƙoƙari ka gyara su abu na shida tabbatar da alaƙa mai kyau da alkur'ani mai girma alkur'ani wannan idan mutum ya kau da kai daga alkur'ani mai girma ta fuskoki guda biyu akwai kau da kai na rashin karatun alkur'ani akwai kau da kai na rashin aiki da alkur'ani to kowanne mutum ya yi yana cikin hatsari da garare na yi ƙoƙarin duk waɗannan ba sai na ja aya da hadithi ba saboda lura da lokaci bari mu ambace su kawai kowane idan ka kau da kai da karatun alkur'ani akwai ayar da take maganar ba za ka taɓa raba musulmi da karatun alkur'ani ba matukar akwai musulunci to dole akwai karatun alkur'ani innama umirtu an a'budu rabb hadhihi albalda alladhi harramaha wa lahu kullu shay wa umirtu an akuna min almuslimin wa an atlu alquran umirtu an akuna min almuslimin wa an atlu alquran an umurce ni da in kasance daga cikin musulmai in zama musulmi kuma in dinga karatun alkur'ani musulmi karatun alkur'ani musulmi karatun alkur'ani so akwai kuma kau da kai na rashin aiki da alkur'anin duk wanda ya yi ɗayan biyu ko dukkansu biyu allah ta'ala ya yi alkawari zai tada shi gobe kiyama makaho wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan banka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ama alƙawura abubuwa biyu ne ma na farko Allah zai sanya masa kuncin rayuwa kunci fa inna lahu ma'ishatan bankan kunci sannan abu na biyu Allah ta'ala zai tada shi gobe kiyama yana makaho Allah ya kare mu abu na bakwai tabbatar da alaka mai kyau da dukkan halittu baki ɗaya halittu kowane iri Allah ta'ala inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay Allah ya wajabta kyautatawa akan dukkan komai komai shi sa sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin wata mata da Allah ta'ala yayi alƙawarin zai shigar da ita wutar jahannama saboda kuliya kyanwa ta kulle kuliya bata bata abinci ba bata bata abin sha ba har ta mutu Allah ya alƙawarin sai ya shigar da ita wutar jahannama sannan akwai wanda Allah ta'ala ya alkawari ya gafarta mata kuma zai shigar da ita gidan aljanna saboda kare ta shayar da kare lokacin da yake jin kishin ruwa abu na takwas mutum ya yi ƙoƙari ya bar wani abu sadakatun jariya ko mun ƙanƙantarsa sadakatun jariya ka yi ƙoƙari ka bar wani abu ta yanda in ka mutu wannan abin zai dinga kawo maka lada. sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana da zarar mutum ya mutu to komai nashi ya tsaya in qata amaluhu illa min thalathin ba shi da wata hanyar da zai samu lada sai ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyi guda uku ko dai ilimi ko dai in qata min illa min thalathin sadaqatun jariya ya zamana yayi wata sadaka wadda za ta ci gaba da kawo lada ko kuma ya karantar da ilimi da za a ci gaba da amfani da wannan ilimin ko kuma yana da yaro da zai dinga yi masa addu'a bayan mutuwarsa abu na tara yawaita ayyukan ibada da kuma yawaita ayyukan alkhairi da iyaye da kakanni da an da zarar an ga mutum yana yawan aikata ibada ba dare ba rana yana yawan aikata alkhairi ba dare ba rana sai a so masa tunanin zai mutu zai koma ga Allah ta'ala to wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyi da ake shirya wa mutuwa hanya ta tara hanya ta goma yawan tuba da istighfari yawan tuba da istighfari sallallahu alaihi wasallam shi kam al'adarsa ce tun kafin saura kaɗan ya mutu tun ma kafin mutuwarsa ta kusa abdullahi bin umar ya ba mu labari sallallahu alaihi wasallam idan ka je majalisinsa ka kasa kunne ka dinga kallon bakinsa sallallahu alaihi wasallam za ka je na faɗin rabbi gifirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim rabbi gifirli wa tub alayya innaka anta lokaci lokaci ana cikin magana can za ka je ya shiru sai ka je ya furta can sai ka ji ya shiru sai ka ji ya faɗi wannan abdullahi bin umar ya ce a majalisi ɗaya sai mun ƙirga sau ɗari za ka ji sallallahu alaihi wasallam yana faɗin wannan addu'ar rabbi gifirli wa tubu alayya innaka anta tawwabur rahim kuma lokacin da ya kusa komawa ga Allah ta'ala da aka saukar da idza jaa sallallahu alaihi wasallam ya fahimci ya kusa mutuwa to sai ya shiga faɗin subhanallahi wa bihamdi أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه wannan al'amari ne babba ga wanda yake ƙoƙarin komawa ga Allah ta'ala shi yasa ake ganin kuskure ne babba kamar mutumin da ya kai shekara 65 70 75 maimakon ya lizimci irin waɗannan abubuwan sai kuma kaga yana ta lizimtar karatun jarida yana yawan son karatun jarida ya ta karatun jarida ya karanta da safe ya karanta da rana ya karanta da daddare wannan bai yi ba abu na goma sha ɗaya da ke nuna shiryawa mutuwa akwai rubuta wasiya mutum ya rubuta wasiya duk da dai a shari'ar musulunci kamar abdullahi bin baz rahimahullahu ta'ala yana cewa rubuta wasiya ba farilla ba ne amma dai abu ne wanda ake so ga mutum musulmi ka rubuta wasiya musamman a wannan zamani da kusan kowa ana binsa bashi kowa bashi ya yi masa yawa ya kamata mutum ya dinga rubuta wasiya ko da basussukan da ake binka ka samu wani littafi ka dinga rubutawa ko da haƙoƙin wasu mutane da suke kanka ka samu wani littafi ka dinga rubutawa ana fatan idan ka yi haka kana ƙoƙarin shiryawa mutuwa kenan abu na ƙarshe yawaita addu'ar dace mutum ya yawaita addu'ar musamman a ce Allahumma inna alal istidadil maut misali Allah ka taimaka mana Allah ka ba mu ikon shiryawa mutuwa Allah ka taimaka mana Allah ka ba mu ikon shiryawa mutuwa in uwa masu girma waɗannan abubuwa guda goma sha biyu su ne ake ganin hanyoyi da ake bi a shirya wa mutuwa kuma waɗannan abubuwan guda goma sha biyu ana cewa duk wanda ya tanaje su to ya shirya ma mutuwa duk wanda ya tanaji waɗannan abubuwan guda goma sha biyu babu shakka ya shirya ma mutuwa duk wanda kuma ya rasa ɗaya to ana tsoron bai shirya ma mutuwa ba muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon shirya wa mutuwa Allah ta'ala ya gafarta mana zunubanmu baki ɗaya bi salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم أعنا على الاستعداد الموت اللهم أعنا على الاستعداد الموت اللهم أعنا على الاستعداد الموت وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر قوموا إلى صلاتكم برحمة